أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله أتكين كراتمنا السؤال والجواب من تأيى قرشان مسألة تا بقيكو سلام تاشي مسألة تا تقوس بسم الله الرحمن الرحيم سؤال تنبيه ma zikiru yawmil jumu'ati shin menene zikirin ranar juma'a ne ake nihi da shi jawab amsa fa huwa al haylalatu fil jama'ati shine haylala a cikin jama'a ba'ad al asr bayan la'asar bila haddin ba da ikaci ba ba a ce haylalan nan ga ikacin wadda za a yi ba ilal gurubi har ya zuwa rana ta fadi ilal gurubi har ya zuwa rana ta fadi والمعذور في عدم حضور الجماعة wanda yake abin yi na uzuri a cikin rashin halarto jama'a wato wanda wani uzuri ya kama ta sai ya zama ba zai samu dama halartar jama'a ba yazkuru zai ambaci hailala din shi kadai alfan wani ataini dubu da ɗari biyu min alhailala na hailala kamar yadda aka saba faɗa ita zikirin juma'a shine cikamakin ayyukan ɗariƙa da ake yi a cikin sati kuma yana da alhairai sosai malamu shehu tijjada radiyallahu anhu ya zabar sosai akan himmatuwa akan halartar zikirin juma'a din nan a jami'i ko mutum ya je da wuri kada ya zama dan hoda hoda ya dare a ai ba komai an ce ko uku ka samu ka samu jami'i baka da hankali ne Allah ya ce a ambaci Allah ambato ne yawa dan a samu babban rabo kai kuma ka rika magana wai ya dage ya dare in ko a duniya kai kana ya dare ai ka samu matsala eh in aka taka birki ka bi da gudu ai ka kuma kai kuma ka fadi ko kuma ka daga kawa zaka hau a tsara giya an zuka a guje ka ga a yadda mutum a ka je a lokaci ka hau kujerar da kake so malam hmm ka zo da zo da wuri ai zikiri ne yawa to idan a jami'i za a yi zikirin juma'a ba lalle a irga ba ba za a irga ba amma idan mutum shi kadai zai yi zikirin saboda yana kan hanyar tafiya oke ne sai zikirin juma'a ya zo to shikenan dama ya shiga mota da alwallashi sai ya daura niyya kawai sai la ilaha illallahu dubu ɗaya da ɗari biyu ma ya yi ya yi dubu ɗaya ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari hudu ko da ɗari biyar kada ya wuce da ɗari shida amma in ya tsaye da ɗari biyun ma ya wadatar haka nan mara lafiya da ba zai iya halartar jam'i ba yana zanna a gida shi ma abin da zai yi kenan an gane ko wanda ke da uzuri karɓaɓɓe wala qada a fiha amma ba a ramawa babu ramuwa cikin zikirin juma'a ولم شيء تجانا أبو العباس رضي الله عنه وارضاه وأن به القرب المكتوم والخاتم المحمد المعلم يا ce da mutum ya rasa zikirin juma'a gara ya rasa duk abin da ya mallaka na duniya in an katanta da falalan da zai samu da ya je zikirin juma'a sannan kaga a wajen wazifa shugaba alaihi salatu wassalam yana zuwa ne idan an yi jauhara ta bakwai ko wala mu shehu tijani yace zikirin juma'a da an fara la ilaha illallah shugaba zai zo har a gama yana da abubuwa da yawa yawwa so da haka a daina wasa da zikirin juma'a wani lokacin sai kaga wasu suna mishi wani riko riko haka eh me kuke nihi ne a rike da kyau fa kada a rika wasa kada mutum ya rika ta cikin ayyukan da rika ba wani abu mai saku saku idan kun tafi auren fa kun fi kawai in kaga zaka yi dage kada ka wani tsayawa wani saku saku wannan shine dare kai lazumin sahen nan da kake gani da lazumin yamma wazifa da zikirin juma'a shine aikin dare kai duk yadda mutum ya kai ga kokari da kumburi cikin sha'anin dariƙa in dai bai yin wannan billahi lazi ba dan dariƙa bane ba kai dai sunan shi masoyin dariƙa shikenan tunda yana son ta yana koyi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Shehu Tijani Shehu Ibrahim to ita ma dariƙa tana son shi ta yadda shi masoyinta ne amma ba dan ta bane ba rarraba gado kada a gashi eh saboda haka duk wannan abin da kake ji ana ta ana ci wani wani abu ubin sai kunnanka rinza idan kaka dole kunnanka je dai ka dage da yin aikin da nika kula da kanka kawai da gyaran zuciyarka shine abin da maulana shehu tijani ya dora almajiran sa akan shi yau wasu da dan Allah ba wani abu da ake so mutum ya rika wasa da shi cikin gare ka in ka san baka shirya ansa ba kawai ka zanna gehe ka zanna gehe kaka ansa amma in ka san zaka dage zaka yi himma zaka cika alƙawari zaka yi azama to dage shi ga kuma alheri ne yau ina kiran yan uwa dan a shigan kuma a kula din saboda alheran suna da yawa ya an ji laira za a gani ko wa man tarakaha ma al jama'atu bi ghairi uzrin shar'iyyin wanda ya bar zikirin juma'a tare da jama'a ba da wani uzuri na shari'a ba yakhsha alaihi su'ul katima ana ji musu tsoron mummunar cikawa saboda mai saboda saba alƙawari ya ɗauki alƙawarin abubuwan nan guda hudu zai rika yin su lazumin safe da yamma wazifa da zikirin juma'a kuma ka zo kana wasa to ai kaga saba alƙawari ne ko wanda kawai saba alƙawari ai sai saurari hukuncin Allah kuma wal iyazu billahi muna neman tsarin Allah wa ya karawa hadhihi al-azkara kullaha bi min wahidin mutum zai karanta duka waɗannan zikiran gaba ɗayan su da taimama ɗaya in kai taimama ɗaya kai lazumin yamma zaka iya wazifa da ita zaka iya zikirin juma'a da ita bila dolin amma kada a samu tsawon lokaci da ya rabe tsakanin wani aikin da wani abu ta yin fardi ko kuma mutum zai iya yin lazumin sahi lazumin yamma wazifa da zikirin juma'a da taimamar da ya yi sallaci faralla misali mutum ne bai samu damar yin alwala ba da bai samu a shigo ciki sosai da bai samu damar yin alwala ba saboda rashin lafiya ko rashin ruwan ko kuma wani uzuri karɓaɓɓe daga cikin uzurorin da suka halasta mutum yin taimama ɗin to da ya taimama ya yi sallah to ya halatta a gare shi ya sadar da aikin da ke gaban shi na ayyukan ɗariƙa bayan wannan sallah inda sahi ne ya lazumin sahi inda yamma ne ya lazumin yamma in magariba in lokacin wazifa ne ya yi wazifa amma ba zai jauhara ba sai dai salatul fati tunda bai da alwala idan lokacin zikirin juma'a ne ya yi zikirin shi na juma'a an gane ya halatta kai taimama kai duk waɗannan ayyukan ga baki ɗaya jere ya halatta kai taimama faralla ka jona su gaba ɗaya duk kai wanda ya tare ma gaba ka yi shi amma ba za ka yi jauhara ba ko wannan fil ko kuma taimama ta nafila lal akasa amma banda sunkuyan haka sunkuyan haka shine ba a yadda kai taimama dan kai wajifa ko lazumi ba kuma sallah ta zo sai ka hada da ita ba a yadda da wannan ba ka fahimta ko an fahimta ko inna ma babba shi ke ɗauke karami ko to ba a yadda kai taimama domin yin wuridi ba sai sallah ta zo sai ka ce ai da ma nayi taimama nayi wuridi ba za ka yi sallah da ita ba amma za ka yi taimama ka yi sallah kuma ka yi wuridi da wannan taimama an gane an fahimta a su'al tambaya ta tara kenan ko ma shurutul wazifatu allazi aka tasar bihi menene sharuɗin wazifa wanda ita wazifa din take banta da shi fa shuruɗuha allazi iktasal bihi arba'atun sharuɗin wazifa wanda ita wazifa take banta da su sharuɗa ne guda hudu na farko hudurul jama'a a halartar jam'i jama'a a rika zuwa ana yin wazifa a jam'i mutum ya daina jin an ce ai wazifan ma ai ko kaɗai kai a bukka eh ai ko kadai ma kai abu ka waye ce maka haka ba a ce ka ansho jifa dan ka rika yi kai kadai ba duk idan an zo ana magana ta za a ga ma ita jifa a jami'i ake yin ta ta rika zuwa jami'in wajifa wa tahliqu sannan ai halaka a gewaye da'ira ko ku yi ta mai siffar zagaye gewaye haka ko kuma a yi ta eh mai siffar alwatika haka ko mai murabba'a ko mai murabba'a mai square haka ko yawa to dai aka yi a halka a gewaya wal wal wal amma kuma yana daga cikin sharadin halka din nan ya zama jikin kowa ya taba jikin kowa kada a zo kuma a tare kuma duk an rarrabu ne ya rarraba ku ku ha hada kanku almajiran shehu tijani kansu a hade yake fi zahir wal batin ko insha Allah saboda haka sai a ha hada a kowa ya jingina da kowa kuma babu wani rarrabuwa a cikin shi wal jaharu da bayyanawa ba za ku zo wajen wazifa ba kuma an taru kuma an ce wazifa za a yi kuma za a yi gum a tsaya gara ma ku tashi ku tafi ai ba kuma aka zo ba kowa ya daga murya daga murya wasaɗe ba an ce ka daga murya kuma sai ka tashi hankalinka ga na sauran mutane bane ba ba cikiya ake ta wani abu da ya bata ba eh ba ihu aka zo yi ba amma dai kuma ba gungum aka zo yi ba gunaguni ba in an ce abu wasaɗi matsakaici ne hankali yana gane haka to da ka tsagaituwa za a yi a yi a tare yawwa wa adamu takalibi da kuma rashin cuɗanye kada a riƙa birkita kalmomin ya zama tare kuke ɗauka tare kuke ajiyewa wani lokacin sai kaji ana wazifa sai kaji ya ce Allahumma salli ala sai kaji wani ya kai sayyidina a lokacin ko sai kaji wani yana Allahumma salli wa sallim ala sai kaji wani shi kuma har ya kai ainihin rahmatar rabba sallallahu alaihi wa sallam an fahimta abin nake ni sanda wani ya ce an saka barallah razim allazi la ilaha illa shi wani ya kai hayyul qayyum a lokacin to me amfanin haɗo ku amfanin haɗuwa shine a yi tare a ɗauka tare a ajiye tare wai abin da hakan ke nihi shine ya Allah da safe mun zanna a keɓe a sirrance ba wanda ya sani mun nemi gafarar ka daga zunubban da muka aikata ba tare da kowa ya gani ba Allah ka gafarta mana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to da safe kenan da yamma ma haka to Allah yanzu ga mun zo a tare a jami'i zunubban da muka aikata muka yi gangami muka aikata a bayyana a tattare to Allah gashi yanzu mun zo mun haɗu muna ɗaga murya Allah ka gafarta mana an sagabar Allah al'azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum shine ma'ana saboda haka amfanin jam'i shine a rika tafiya tare ana yin komi tare wa da mutakhalid kenan wa hadhihi shurudu fi haqqir rijali amma su wayannan sharuɗa a cikin haƙƙin mazaje ne wa ammal mar'atu amma ita mace fala ba za ta yi haka ba ba za ta yi haka ba ba za ta yi haka ba ba ce ta zo masallaci a wazifa da ita ba ba ce ta daga murya wajen wazifa ba ba ce ku ba za ta yi ba ba ta cikin wannan lissafin sai dai idan kamar irin a manyan zawayoyi haka za ka ga daga cikin daga masallaci sai ka ga daga cikin gida bangaren mata sai ka ga an yi wani ɗaki babba kamar masallaci ne na mata ko ko daga gefe an yi wani masallaci na mata to za su iya zuwa wajen wazifa da wajen zikirin juma'a ta cikin gidan nan da aka ware masu su yi abinsu suna bin maza amma ba za su daga murya ba za dai su riƙa bi ana yi da su a ransu a sirri mana amma ba za su daga murya ba ba za kuma zo inda maza suke ba ɗariƙar tijaniya ba ta yadda da haɗa tsakanin namiji da mace ba ko yawwa waka zan rajulul ma'azuru haka nan mutum wanda yake da uzuri yake da uzuri shi ma zai iya warewa ya zama kaya ya zama kamar mace kenan sai je ya abin shi shi kadai idan shi kadai zai yi kuma ba zai daga murya wajen wazifa din ba ba zai daga murya ba shi ma tunda shi kadai zai yi wal jama'atu in lam yakunu bi qurbin min al muqaddami jama'a masu yawa in ba su kusa da wani muqaddami jaza lahum an yakhtaru wahidan minhum ya halatta su zabi wani ɗaya daga cikin su yaftahu lahum al wazifata ya rika buɗe musu wazifa idan babu muqaddami jagora wakilin shehu a gurin da suke to ya halatta su zaɓi wani daga cikinsu ya rika buɗe musu wazifa ɗin. Sa'al tambaya ta goma, ma hukuma mani talla da sharɗin min hadin shirudi, menene hukuncin wanda ya wulaƙantar ya hukuntar da wani sharaɗi daga cikin wa'innan sharaɗa? Jawab amsa, fa hukuma man taraka hudurul jama'ati hukuncin wanda ya bar halarta wa jam'i salasata marratin mutatari'atin so uku a jere bila uzurin shar'iyyin ba da wani uzuri na shari'a ba to hukuncin sa shine an yujaddida al-akaza min al-muqaddami sai ya je an sake ya sake an sa tariqa a gurin muqaddami sai ya je an sake ya an sa dan an sa tariqa a gurin muqaddami saboda yayi sake ba uzuri wasa ya shiga cikin lamarin shi tariqa kun ba ta daukar wasa a fa hukumul wazifatu allati udima wahidun min baqi shuruti as-salasa hukuncin wazifar da ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan shariɗan guda uku albutulanu shi ne ta ɓaci a yankun da shariɗan guda hudu ya kawo guda hudu ya kawo a halartar jam'i yin da'ira bayyanawa rashin tutsan ya sauti a duka ɗaukar tare ana aje tare ko to sai aka ce shi rashin zuwa jam'i ka kwata kwata ma mutum bai zo bare ya bi duk da ko ya ba to ya ce wanda ya haɗa kwana uku a jere bai zo jami'in wazifa ba ba uzuri wasa kawai wargi ta wannan to wannan sai ya ji an sake lakara masa wazifa sai ya ji an sake bashi dariƙa sauran sharaɗin kuma kaga su an zo kenan to da aka zo sai aka ƙi yin halƙar kawai sai kowa ya ware gehe da gehe kuma wai aka yi jami'in wazifa ko kuma aka zo aka yi wani shi ya ƙi yin shiru ai yake yake daga murya yayi gombe bai bai ko ko kuma duka aka haɗu kuma wai an ce wazifa za a yi jami'i kuma da an yi ɗaga murya ko kuma ya zama an ce za a yi wazifa a jami'i an yi halka an ɗaga murya amma kuma ɗan wancan suna allahun mu sun kai waɗannan sun kai salle waɗannan sun kai mikidarin ajib kaga ba tare ake tahiya ba kenan to hukuncin wannan wazifa shine ya gaya mana ta ɓaci sa'al tambaya ta goma sha ɗaya ma waqatu hadhihi al-azkar wani lokaci ne lokacin wayannan azkiran ne al-ikh tiyariyu lokaci da yake makutari wa daruri da lokaci daruri wa gairuhuma da wasunsu jawab amsa wa amma waqtu wurdi sabahil ikhtiyariyu amma lokacin wuridin sahi zababban lokacin shi fa min salati subh ila zawali makutarin wuridin sahi shine daga sanda aka yi sallah asuba har zuwa zawal har zuwa zawal gusawar rana ko wa daruri larurin sa min zawali ila gurubi daga lokacin zawal din nan har zuwa rana ta yi gurube lokacin faduwar rana wa ma wara a zalika faqada'un abin da yawa ne ci wannan to ya zama qara'i fa yajuzu qira'atuhu qabla subh fil layl ka ganin abin da ake so ka gane shi lazumin sahi lazumin sahi lokacin shi na mukutari daga sanda aka yi sallar asbahi ne zuwa azhar sannan ne lokacin shi zaɓaɓɓen lokacin shi idan baka yi shi ba ba har azhar ta yi to ya zama ya shiga daruri ya shiga lokacin shi na hadari daga nan har ya zuwa rana ta fadi yana cikin lokacin shi na hadari laburi kenan idan baka yi shi ba rana ta fadi to ya zama qara'i shi lazumin sahi an gane sai ce to amma shi lazumin nan na sahe ya halatta a karanta shi cikin dare kafin ma sallah asuba din shi ne ake ce mata gadini ko wala mushuti jana rabbil warda wa annabihi ya ce ya halatta a karanta lazumin sahe in dai misali an yi sallar isha'i bayan isha'i an samu damar da aka karanta izo alqur'ani bakwai izo bakwai na alqur'ani qira'a annatse ba da tsananin sauri ba ba da nawa ba aka karanta izo bakwai to ana gama izo bakwai izo biyar kai izo biyar afwan izo biyar to ana gama karanta izo biyar din nan to ya halatta mutum ya karanta wurdinsa na sahe na gobe a lokacin taqdimi kenan shine malamai suka ce to kiyasin dai shine awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi kaga duk lokaci ke juyawa mu anan duk lokaci ke juyawa in dai ƙarfe goma dare tai to sanda zaka yi shafa'i da wutarin ka ka kwanta to zaka iya yin lazamin sahiyar gobe ka gabatar da shi a lokacin ya ma lada lazamin sahi na gobe zaka iya yin shi a lokacin in dai goma tayi duk da lokaci zai juya in dai goma ta yi to za ka iya yin shi duk ɗaya ne duk lokacin da mutum ya ga dama yana iya yi eh wa ma waqatu rajul masaya amma lokacin wuridin yamma fa min salatul asr daga lokacin da aka yi sallar la'asar ila salatul isha'i har zuwa sallar isha'i duk muku tarin fa wa daruri darurin sa min al isha'i ila dulul fajr daga isha'i zuwa fito hudowan al fajr zuwa hudowan al fajr wa ma wara zalika abin da ya nufi wannan fa qada'un wannan ya zama qada'i shi kuma lazumin yamma daga lokacin da aka yi sallar la'asar din mutum yayi shi to duk lokacin shi ne har ya zuwa sulufin dare na farko ma ya shiga a kasa dare uku a kwashi kashi daya har ya zuwa sulufin dare na farko ya shiga duk lokacin sa ne kusan kusan kusan misali ko dake wannan abu ne dake da alaka da yaushe akan isha'i din ko yaushe ranar ta fadi ko yawwa to shine to kaga duk lokacin sa ne larurin shi kuma shine daga sanda dare ya ja har ya zuwa gab da alfijir idan alfijir ya hito ba ai lazumin yamma jiya ba to ya zama arayi an gane ah fala yajuzu taqdimu qabla al-asr amma shi lazumin yamma bai halatta ai taqdimin sa ba kafin ai sallar al-asr wa amma waqtul wazifati amma shi lokacin sallar wazifa fal yawmu kulluhu yini gaba ɗayan sa duk lokaci ne na yin wazifa din 24 hours din nan abin da ake bukata ku zaɓi lokacin da kuka ga yayi muku za ku rika halartar ta jami'i da ƴan uwa a je a yi ta yamma sabahu ko dai da saye aul masa'u ko da yamma wala tartiba bainal wurdi wal wazifati babu ka'idar jeran ta tsakanin wurdi da wazifa misali ba a ce wai in an yi sallah asuba inda sai kuke wazifa kuma ba za ka yi wazifa da kai lazumin sai ba a ce haka ba ba ce in an yi sallar la'asar inda yamma kuke wazifa ku ba za ka yi wazifa bai kai lazumin yamma ba ce ba kaga dama ka yi duk da kaga dama baka da matsala fa yaqaddimu ma sha'a mutum yana da damar da zai gabatar da wanda duk ya ga dama wanda yake so babu wata matsala a cikin wannan ba ce dole sai ka fara yin wazifar sannan zaka gabatar da shi kuma lazumin ba sa'al tambaya ta sha biyu kenan ma shurutul kamali fi hadhihi tariqati menene sharuɗan kamala a cikin wannan ɗariƙa shari'i na kamala a cikin wannan ɗariƙa a jawab amsa fa shuruɗu kamala ya sharuɗan kamala na ɗariƙa kasiratun suna da yawa min ha istiqbalul qiblati fuskantar alqibla yana daga ciki wal julusu ala hay'ati sallati sannan wajen wajen gabatar da ayyukan ɗariƙa ɗin mutum ya zanna a zama na kamannin sallah kamar haka din nan wa salawatul khamsu fil jama'a da yin salloli biyar a cikin jam'i illa li uzrin sai dai idan akwai wani uzuri ne karhi wa birrul walidaini da bin iyaye dole dan dariƙa ya bi iyayensa musamman uwa da ubansa wa imtisalul awamiri da kwatanta bin umarnin Allah wa jinabun nawahi da nisanta hanahanan Allah wa dawamu mahabbati sharhi da dawama san maulan mu shehu tijjani wal ikwani fi dariqa da ɗan uwa a cikin dariqa dole ne ɗan dariqa ya so shehu tijjani ya so ɗan uwansa na dariqa idan ka kai yadda aka hasko ka cikin waɗanda ke cutar mu shehu tijjani jama'a to baka cuci jama'an ba da ka bar cikin jama'an nashi sannan ka cuci jama'an shi eh akwai bala'i mai girma a cikin wannan wala mu shehu tijani ya ce manzo Allah sallama ya gaya mashi ka gaya ma almajiran ka su daina cutar cuta ta sai ce ya rasulullahi za su cuce ku sai ce ai in ɗayan su ya cuci ɗaya to ni ya cuta to da haka mu ji tsoron abin da zai jawo mana isa cutarwa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasihatu li ammatil muslimina da yin nasiha ga duk gaba ɗayan musulmai wa ihdaru suratul nabi da halarta da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw shehi ko wala mu shehu tijani aw da muqaddami ko kuma muqaddaminka inda zikiri yayin zikiri wannan yana daga cikin abin da ke daga tahiyar muridi ya rika samun huzuri ya zama idan yana gabatar da zikiri da wajifan shi yana lazumin shi zuciyar shi na kamo mai tashar Allah da manzon Allah zuciyar shi na kamo mai fanta yana huzuri yana halartar da surar shugaba alaihi salatu wassalam yana yi yana ji ga yanan gaban annabi alaihi salatu wassalam in bai kai haka ba bai iyawa ya halartar da shehu tijjani har dai in dai ya kasa ya halartar da muqaddaminsa ya halatta da muqaddaminsa ya halatta da shehinsa yana wannan huzurin to da shine yake samun tahiya shine yake samun dakawa sai ya zama kuma tahiyar tashi ta tahi wa hidarul qalbi ya zama zuciya tana cikin huduri da Allah yana yin zikirin yana kallon Allah a cikin zikirin yana nufin Allah da zikirin yana halarta da ma'anonin abin da yake karantawa kuma duk cikin dai ne abanafi Allah da abu wa tafahum li ma'ani zikir da fahimtar ma'anonin abin da yake karantawa na zikirin wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan duka mutum ya zama yana halattu da shi da Allah kada mu rika yin lazamin nan sai kaga an gama sallah far idan ka zama tsere ake har kaga wai ɗaya na leka ɗaya kada ya riga na bayan na gama mai sai dai tashi kai mana in ba ka da natsuwa an waɗi ma lokacin da zikirin lazamin nan da zaka iya yin ya an gama sallah ba ka da natsuwa kana da matsala eh tafi ka je ka warware matsalar taka ka tabbatar da kafin muku tarihin shi fita ka samu ingantaccen lokacin da ka ba wa Allah ka zo kai wannan abu eh so da ka da Allah a rika kula Allah ya samu dace wallahu alam alhamdulillah